الأمجاد قد عظمت للأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جبلا فروح الفاب يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو الرحيم الغفور صدق الله العظيم
صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من المكاب من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إخوة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مولى أزمي يوم. أزمي أبو يوم يلا مهمة كويس cikin ayyukan addinin musulunci shi ne ginshiki wato na hudu cikin abubuwa da Allah Ubangiji ya faranta mana farko ya tauhidi kalmatu shahada sai sallah sai zakka sai azumi kana iya gabatar da azumi akan zakka ko kuma zakka akan azumi saboda zakka tana da sharadi sai ka samu imani abin da za ka yi da zakar ba kuma ya shekara a hannun da sannan zakar za ta waje ba amma azumi da mutum ya balaga ya kama shi saboda kana iya cewa kalimatu shahada da sallah da azumi da zakka da haji kana iya gabatar da shi irin wannan maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ba da labari daga ubangiji kamar da kusin sarki من حديث قدسي بين سوى كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانا اجزي به duk aikin da ɗan adam zai yi da baki ɗaya abu ne wanda ya dace da shi sai azumi kadai bai dace da ɗan adam ba ɗan adam da wadata da barin cin abinci da shan ruwa da saduwa da iyali da rabuwa da duk abin da ya saba aikatawa na wata na na aurunsa da amfani shi na duniya abu ne wanda ke ba sifa sana ne ba ɗabi'a sana ne illa kuma fa ina wuri wa ana ajibi fa ina kana na kowani yau na ahlikum fa la yakut wa la yakha in ɗayan ku ya yi azumi in ya kasance a cikin ranar azumi da kuma lokacin azumi fa la yakha kada ya farfaɗi abubuwan na alfasha kalmomi na banza kalmomi waɗanda sun kunshi rashin kunya da rashin kirki ko kuma sun saba ma nazari na musulmi tsakanin shi da mutane ba ne tsakanin da ubangiji sa madaukakin sarki to falayan falayan ka kuma kar ya zama wawa irin masu ihu ba gaira ba dalili a gida ko a kasuwa ko kuma wurin zama mutum ya ɗaga murya yana ta ihu a ihun banza to ɗayan kun ya yi azumi da yi kamun kai da kama wato harshen shi da komai nasa daga irin waɗannan abubuwa wala yafa fa in shafahu ahadun aw shazamahu wa fi riwayatin aw qatalahu fa yaqul inni fa'imun inni fa'il idan wani ya zaɓe shi wato wani mutum ya zaɓe shi ko kuma wani mutum wato ya yi jariya da shi kan wani lamari ko kuma wani mutum ya yi jahilci wato ya aikata wani aiki irin na jahilci sai ya kun shi mai azumi bari ya ce in yi fa'iwa in yi fa'iwa wato ya tuna shi yana cikin azumi ba sai ya faɗi wannan da bakinsa ba ya tuna fa a ran cewa shi yana da azumi shi yana da azumi saboda haka duk wani abu wanda shafi ya shafi alfasha ko kuma rashin kunya ko kuma abin da ba shi da kyawu a idanun mutane ba zai aikata shi ba. Wala halufu fami sa'i abiya wa inda Allah ya zai ilmi. Shi ne azumi saboda rashin ci, rashin sha, rashin wata abubuwan da ya tsara aikata mutum nan wata kila za a ji wani ra'i'a ko kuma wani wari na baki saboda azumi. ubangiji cewa an ubangiji a cikin wannan lamari yana cewa ba za Allah sauran ya rawo da bai wani bashin mai azumi ya fi wato kanshin wato kanshin almis wato turare mis turare da miko a wurin Allah ta ba wa ta'ala ma'ana dai ba duk kaɗai ba duk wani abu da muna ce ba ta lalle yana da kanshi to kanshi mai azumi ya fi daɗi a wurin ubangiji da mala'ikunsa da wannan abin da muke ce masa turare ne mai daɗi. Misalin fa haka ne, ya faru kuma, wato mai azumi Allah Ubangiji ya bashi farin ciki biyu. Farin ciki biyu ɗin nan, Allah Ubangiji ya bashi zai bashi su ya ji daɗin su sosai. Idan afara ya ajiye wato azumi ya yi buɗe baki bari a jikin kurji sai da farin ciki da fitar nasa manzara sallallahu alaihi wa sallama yana ci gaba da faɗin cewa shi mai azumi bayan dogon hadisin nan da manzo Allah ya ya ya mutu daga ubangiji na ɗaukakin sarki hadisi kudusi yasra'u ba hakan mai azumi yana da farin ciki guda biyu إذا أبطأ صريحة فطره إذا يا كريا وطلالة أبائي يا إبو أباكي يا كريا أزمين zai farinci da wannan wato guda bakin kuma kowa ya sani lokacin shan ruwa kowa hankali shi yana nan yana ta farin ciki cewa a ya fi daga sakon kuma rashin ji rashin ta rashin yin wasu abubuwa wa idan ta fi wasu idan ya sami da ubangijinsa kuwa صريحة بقوله وإذن يرجع إلى أبنجي التقوى الوقت ne zai farin ciki da azumi domin ba wanda ya san lazar azumi sai Allah haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana cewa ayyuka da ɗan adam zai yi su na ibada su guda bakwai ne ko kuma daraja bakwai ne al'amalu sab'un ayyuka su bakwai ne amalani mujiban wa amalan wa amalan bi mislihi wa amalan bi ahli amsalihi wa amalan bi sab'iyati bi'tin wa amalan la ya'lamu thawabahu illa Allah wa yadun ayyuka ayyuka biyu wani tabbas ne abin da dai kowannen su zai biya bukatar abin da aka biya cikin kuɗi. Manzo Allah ya fassara waɗannan al-mujibani aiki guda biyu da kowanne yana tabbatar ma mumini wani abu ko kuma mutum wani abu din nan ya fassara su kamar haka. شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وجبت له الجنة mutumin da ya mutu yana shaidar la ilaha illallah muhammadu rasulullah to aljanna ta ta kasa gare shi wa man yakfuru ma da yushriku billahi shay'an duk wanda ya mutu a bisa shirka yana haka Allah ubangiji madaukakin sarki da wani abu da ban wajen shirka wajen kudiri ko kuma wajen aikatawa wanda rasna hunna kuta ta tabbata a gare shi wa'annan su ne ayyuka biyu al-mujibani masu tabbatarwa wanda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya amince su wa amalin da yake aiki wanda yake ya kunshi a inda daidai da shi nan mutum ya yi yin zai aikin alheri da ya bari Allah zai huta masa lada guda ɗaya to mutum da kuma ya aikata laifi shi ma za a rubuta masa laifin da ya shi ne amalun laifin wannan guda biyu wa amalanin jikin ma ko wanzu yana da abin da ya kusa in ya mutum ya aikata shari ba za a nuna kamun shi za a rubuta mishi laifi ɗaya sai kuma ya yi ne ya aikata alheri sai da yi ba za a rubuta mishi wato lada guda saɓanin wanda ya aikata alheri ta wuta mishi goma shi ne ta wa'amarin da aka yi amsari a cikin amsari wani aiki kuma in kayi Allah zai wuta maka zai nimanta maka shi har so goma shi ne hasana duk wani aikin alheri da kayi duk abin da zai kawo lada in ka aikata shi a cikin wannan wata to falalar tana da yawa na ɗaya dai ko kowane lokaci kayi aikin alheri Allah zai wuta maka goma to amma a wata Ramadana duk lokacin da ka yi wani aiki na lada na farisa misali za a rusa maka so saba'in wato a wani lokaci daban to ko da ɗaya daga cikin saba'in nan sai ka tsanin da shi kama goma goma to a fa ya zai tafiya da yawa in an ɗauka an haɗa gobe a kai da kuma yadda ba a kai da sauransu zai kawo daɗin da ba za a iya da zamu da mutu laya ba to a nan amalin da aka yi amfani kuma akwai aiki in ka yi ta Allah Ubangiji zai ninninka maka shi dari bakwai shi ne dirham kuɗi in ka yi ta karuwantar da shi ne ya fi tsari lillahi ya fi tsari lillahi yana da yawa jihadi ne na ɗaya shi ne yari da kafirai wanda an sani amma akwai fa jihadun nafsi akwai jihadun shaifani akwai jihadin sunya akwai jihadin hukun nadi to waɗannan abubuwa guda ana ce musu jihadi don Allah ya mace ta cikin Qur'ani da sunan da wallazi na ja a dukiya da na biyan wasu da na akwai na ba da na musulmi fuskokin nan duk in ka ka daukar da wani abu ka yi sadaka da shi to wannan Allah ne zai rubuta maka goma kurun ba a'a ɗari bakwai akwai kuma aiki na bakwai wanda shi magana sallallahu alaihi wa sallama yake la ya'lamu thawabahu illa Allah shi na qawlu azmi azmi shi ne azmi ubangiji yana ce wa inna ma yuwaffa sabiru inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab ba da lissafi ba saboda haka ta ga azmi ba za a iya cewa don kayi wata ɗaya a ba ta ku ana samun cikin da ta cikin maganganu har ma cikin zargin annabi ana samu wani lokaci yake yana cewa wata ɗaya da wata goma misali idan mutum ya yi watan ya yi azumin watan ramadana kwanaki talatin ko to kowane kwana ɗaya yana da kwana na watannin goma ta lissafa ya yi watanni goma ko akwai kuma kwanaki shida na shawwal idan ka yi su ai azar za ka wato su zai wata biyu a shirya musulmi kowane shekara ko ya sani ko bai sani ba yana shekarar da wa yana azumin da azumi na na kullum to wannan haka ne to amma kuma shi azumi kanshi da kanshi babu imanin ladan da za a ba mai shi ne mai aikata shi sai Allah shi ne yake kullu amali bi adama lahu وانا اذا قوم فانه بي وانا اجزي به duk aikin ibn adama an fi na gwada miki to ya gaje da shi kan da azumi azumi kan sifa na ne ba sifa kan kada mai rashin ci rashin sha rashin bukatu wannan sifa na ne illa ba ba wa na daman yi azumi to babu mai saka mishi da yi ko da na ne an kama mutum kan laifukan da ya aikata za a yi laifukan za a je ladoji ladoji da ya yi ya ɗiba daga ladansa a biya gurbin wato rami da ya yi kuma zunubin da ya yi. To har idan ayyuka duk sun gari aikin na tsira ne kawo azumi ubangiji ne to azumi ba za a biya wani abu daga cikin shi ba sai dai ne zai zan taka ma mai shi sai ne shi daga kanta na a biya abu da ya saura a sama kan mutum kuma azumi ya sa shi aljanna ne saboda haka Allah ya taimake mu babu kuma damar yin azumi wanda zai cika shauka shirya
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض godiya ta tabbata da Allah madaukakin sarki wanda ya mallaki kuma ya halicci kuma ya bautar da duk waɗanda su cikin zarmai da ƙasashe gaba ɗaya.
وله الحمد في الآخرة Kuma godiya ta tabbata a gare shi gobe a lafiya daga dukkan halittarsa waɗanda dai Allah ya arzuta su da sa'ada. Wa kuma godiya ta tabbata a gare shi kowane lamari a ƙarshen shi. وهو الحكيم الخبير شيء بالحكمة شيء كما مثل
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها
يعلم ما يجد في الأرض لا تلتقى به الفتحاء وما يخرج منها دليل الإفتاد الأكفاء وما ينزل من السماء تلتقى به الجنة وكذا السماء na ruwa ko rahama ko ko abubuwa da kuka wa ma ya ko kadarori wa ma ya abu da da abin da yake hawa ya zuwa sama da abin da yake tashi zuwa sama da ba da Allah shi ne wanda ya tsaye da sanin shi wa وهو huwa الرحيم shi الغفور ne mai jin kai mai rahama kuma mai yawan gafara da bayansa idan sun tuba
وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة to arrahim anan shi ne mai rahman da zai ilhamtar da kai zai jefa a ranka ka tuba sannan kuma shi ne za ka wannan tuban kuma ya komai za ka mata a kan tuban da gaba ya gafarta maka wa qalu allazina kafaru la ta'tina sa'a to kafirai dai sun sha faɗin wannan magana wato cewa kiyama ba za ta tashi ba kiyama ba za ta tashi wannan ra'ayi ku kenan kullum suna faɗa وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة فيكي ساعة بات تأتي ياما بات تأتي قل بلى وربي لتأتينكم قل بلى تشهد إي والله أنا لن أعتاد كما مسألة وإن إليه تشهد وجهه وكما تو wato uku ne dama za su da uku wurare ne ubangiji na rantsuwa akan wannan abu da na faɗa haka ne na ɗaya wannan aya da yanzu muka karanta ta ko kuma ne da ke akwai shi da ubangiji na ce wa yastabiquna ka ahaqqul hu a kan surat yunus ahaqqul hu kuni wa rabbi innahu alhaq wa ma antum bimu'min kan suka ce suna tambayar ka wannan abu da kana faɗa gaskiya ne ka ce mutum na rabe da ubangiji na gaskiya ne kuma ku ba za ku gangara ba duk lokacin in ya ji a kama ku aya ta biyu ubangiji ya faɗe ta a nan makarin da zina kafa mulata ce na sa kulbare wa hakila ta fiye na ku na uku ita ce na ta rahu inda ubangiji yana ce za a mata zina kafa allah yi ba su kulbare wa mafi la su ko ila su da sunna kuma da tunan barunna bi ma'amil wa zalika ala muwafiyar waɗannan ayoyi duka sun nuna allah ya tafi lamari sun yayin da allah ya ce wa annabi da salam da kake mubarun haka ne zai auku abin da kuke jin tsoron kasan nan wato na farko dai wai tsalluna da haƙƙo mu kun tsiwa wafi na ɗaya ƙarin da nuna kuma lata shi na saƙon gare wa wafi na ko kuma da amal da nuna kuma an nuna kun gare wa wafi to duka dai waɗannan koko wato wuri da wanda yake malamai sun sani wanda zanari yana da girma don haka Allah ya sa annabinsa ya yi rasu tsoro a kansa kun ga dawa wafi ya sa ke na ko ka ce na rantsa da ubangiji na tsiyama za ka zai ce muku za ka zo muku عظيم الغريب Allah shi ne masani daidai duk abin da ya faɗa dame da abin da zai auku kan bayan da nan gaba zai faru.
لا يعظم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض Babu abin da zai tsira gare shi ko da imanin wato kwaya ƙanƙanuwa ta farna komai da misali. Za mu tafi samawa da kuma kishiya wato ba za ba ba zai tsira ba a cikin tambayi ko kuma kasashe a cikin kasashe wala ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ولا أقول وقوبنا في مدرسة هذا ما وعبرون يا جزا ولكن لك أما شاككما يا يا يا ألقى duk waɗannan Allah ya tabbatar da su cikin littafi mai bayyana komai da komai shi ne umar kitab da kuma Allah al-mahfuz ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات Allah Ubangiji ya shirya nazarin shi haka ya ba da rayuwa a nan duniya saboda ya saka ma waɗanda sun yi imani kuma sun aikata ayyuka na kwarai din nan da lalacin da suka cancanci suka cancanta.
أولئك لهم مغفرة ورزق كريم Wadannan da aka ambata a nan lalle lalle waɗannan da aka ambata wa sallahun mafiyatu Allah Ubangiji zai gafarta musu kuma ya shi- ya sanya musu kuma ya shirya musu arziki ne yawa cikin aljanna.
والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجل أليم والذين سعوا في آياتنا معاجزين وإن تكي غبر ما يأتم شيء وذاب يعني آيوي وغب أيضا آية القرآن سنة تكون ذات سيري أشكل دنيا وكما دي ذات سيري غير ولا نمري وذلك ما عذاب لأن الله أغني وكذي يشري أمس عذاب ميسرني يشي مزيد الأليل هذا عذاب ميسرني دون معذاب سيري أنا يشري أمس عذاب مدومي ميسرني يشي ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق to waɗanda Allah Ubangiji ya ba su ilimi daga musulmi ko daga ma'abota littafi ko kuma a wannan zamani wa yara da zina utul ilma wato waɗanda Allah ba su ilimi suna ganin cewa allazi unzila ilayka amin da aka saukar maka na alqur'ani din nan ya wace daga uba- daga ubangijin ka wa haƙo shine gaskiya wa yahdi ila siratil azizil hamid kuma yana shiryarwa da ke tafarki ubangiji madaukakin sarki mabuwayi mai yawan wato rahamuni wanda yake shi don zaɓinsa godiya.
وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم to a bisa gaskiya da yawa waɗannan daga shi babu ta littafi ko kuma cikin waɗannan ƴan zamani waɗanda su su su ma- malaman zamanin scientist da daidai da astronomer astronomer waɗanda su yi gudu cikin bincikensu za su yi su gamu da akarik waɗanda su zo cikin ƙur'ani har su rika abin da za su faɗa wani zai yi shi- zai yi jarumta da soji ne ke shi musulunta wasu kuma ba za su bayyana ba amma dai duk inda aka ambaci alƙur'ani sai su yaba mishi misali mun yi wani taro a nan da sai ɗaya daga cikin waɗanda an sun shahara wasu an san su ɗan sarauniyar ingila sun nan ya ta ya tashi ya tashi sun shi ina da so ya tashi ya ya yi bayani akan an environment da yake duk mutumin da yana so ya san wato girman wato zai san environment ɗin da muhimmancin ta ya karanta Qur'ani to kaga wannan ya dogara da wani abu ko da shi bai faɗa ba ko da shi ka san abin da ko tushen su an ce ya raba ne tushen su an ce har ma da gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam ne har ma wani daga shirin mabai wanda musa gane da malami ne a alƙalin juma'a yana nan a masar al'ir shi ne ya bincike kuma ya tabbatar cewa lallai ta bayyana ingila tana da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wa sallam amma da yawa mutane kuma suna kokoto suna tsokar da ya saba balle da karkarkarje ba waɗanda suna gani in ka kai wanda ya zama gaskiya to lalle zaɓi da mutu ji daɗinsa ba wanda wanda ya rayu ya zo masallaci ka zama ta amma ba ba na ji labari kan ka zama ya gane ni a kai kai masallaci ka ji masallaci ka zauna kake a samu da makaranci ya karanta maka Qur'ani ya yi karatun Qur'ani ta yi ne bi kamar musulman kashi ta saurari Qur'ani ta rai ba da an gama kuma ta dama kusa da ta ta ta fita to waɗannan ayyuka su da suke sa wasu mutane su ce a wata kila waɗannan can cikin su suna da yarda da musulunci sai dai saboda amfani da na duniya ba za su iya su fita fili su so fili su ce a su wasu sun musulunta ba don ina zaton ya musulunta yau gobe za a samu rigima a wajen duniyar sosai Allah zai kiyaye ta har suna وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد da amurai suna ba'a suna cewa shi kuna so mu nuna muku mutumin da zai ba ku labari idan wato kun mutu an yi yabe ko kun zama ƙasa kuma ku jirge wa duk wani shani ya ne kun kai wato kun an rarraba cikin ku kun zama ƙasa ko kuma kun zama turbaya inda kun da tukatun zai ce muku wai bayan haka sun ta same ku za ku tashi daga wannan mutuwa ku zama mutane ne sababbi shi wata wata halittar ta samuwa to za ku yarda da irin wannan magana suna faɗa da zuwa ba
أفترى على الله كذبا أم به جنة sun ce lalle ba shi ta baya wato baya fita daga abu biyu ba ku ce ma abu biyu ko kuma ya yi wa Allah ƙarya ko kuma ya ya yi wa kafin wato ko madalisi ne ya yi wa Allah ƙarya ko kuma wato mutum ne wanda ya rabu da hankalinsa yana faɗin abin da ya zo mishi kuma.
الذين لا يؤمنون بالآخرة عذاب ربنا بالبعيد a'a abin ne abin ne za a ji kuna faɗin haka ya so kafirai annabiyina la yu'minuna bil akhirah sai wanda ba sa imani da tashin kiyama Allah ya riga ya jefa su cikin azaba mai tsanani kuma cikin fata wadda ta ne kantar da hu da ta ne kantar da su da barin fahimtar abin da ake faɗa shi ne yasa kuna faɗin wannan أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض shin ai abin da zai kawo wannan a matsar da mutum a tata shi ai iko ne ikon Allah wanda ta halicci abin da yake gaban su da abin da yake baya da su ai ta isa ta da da mutum daga cikin mutuwarsa a falam da washin ba ta gani ne idan ma bai na aiki da abin da yake gaba da su wa ma kalfan da abin da yake baya da su yana samari wa zamna daga halittar sammai da ƙasa in na sha nasu fihim wa da muna so sai mu jirgin ƙasa da su au nutsu alaihim kita fa min sama ko kuma mu je kan wani abu daga sama wato kita san kita da wato yanki daga sama mu je fa musu kamar yadda muna gani wasu taurari to su fara akan mutane ko kuma a rajin ta fara akan wani mutum da kashe shi إن في ذلك لآية لكل عبد منيب to abubuwan da Allah ya halitta shi sammai da ƙasashe duka ƙasashe bakwai da sama bakwai duk da Allah ya halitta shi su din nan da kwai ababen wato mamaki ko kuma akwai a akwai aya da duk wani bawa daga cikin bayan Allah mai yawan komawa ga Allah tabaraka wa ta'ala ولقد آتينا داود منا فضلا
Allah ubangiji yana ce mana anan wa laqad atayna dawuda minna fadla wato ubangiji yana ce mun ba dawud alaihi salam ni'ima da falala da yawa Allah ya kyautata masa abin da ya yi annabi da kuma manzo da kuma sarki wanda aka ba shi runoyi na yaƙi babu irin shi kana Allah ya sa ya sadaukar da kanshi ga ibada dare da rana sai na Dawud alaihi salam bai jera kwana biyu bai yi azumi ba yau ne azumi gobe a kanya yau ne azumi gobe a kanya har ma a nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ba bi alheri azumi azumi irin na sai na Dawud alaihi salam lokacin da annabi ya bayar da Abdullah bin Amr bin Abdullah bin Umar ya rage wannan wahala da yake na azumi saboda mutane shi sun cutu da abin da yake yi ya rage ni daidai yadda yake masa ai a sun ishe ka wato uku cikin kowane wata ko kuma wato ashura'a ko shawwal ko kuma wasiƙa bi shawwal ko kuma wato abin da ranar kun amfani da litinin to irin waɗannan kwanaki ai sun ishe ka ya ya amfani ka ina da ƙarfi yana zuwa ƙara mun yadda kun shi kenan ka dinga yin kwana uku uku yadda a ƙarfi na ya fi haka yadda to shi kenan ka yi yau ka bari gobe yadda a na fi yadda masa ka hukku babu abin da ya fi wannan alheri dawo shi ne azumi sai na dawo alaihi salam wannan shi ne azumi da yake saboda haka komai kokarin ka kai wannan ka sai a kansa ya dakatar da shi sama ubangiji yana ce wa laqad hakika ataina dawo da musa dawo alaihi salam minna fadla wa baraka sallallahu alaihi wasallam ya wani abin da Allah ya bashi ya bashi zabura ya saukar masa littafin zabur kuma yana karanta shi yana da murya mai daɗi aka ce duk abin da aka yi na rere na jin daɗi mutane suke yi an karɓa ne daga wato siffar da Allah ya jiki muryar sai na Dawud alaihi salam a kanta. In yana karatun a saura ɗin nan wa alihi a zabura ɗin nan an ce dabbobi da tsuntsaye sai su taru a gunsa suna jin wannan ba za su je ko ina ba ba ba ma su ba mu za ka yi yin ka gan shi da dabbarsa sai ya wato ya kira ka ka zo ko ba ko ba faruwa yana faruwa don mun gani da idonmu akwai wata saniya ta zo sai an yi garin mu na ɗauke mutane da su yi kwaɗayi kowa yana yi a wannan saniya ta fi ne wannan shi ne za mu na kawo daga jeji to ana cikin wannan sai da shi ba kula da ne ko yake a yi wannan ta ta ta ne to muna da babban babban mu wato shi ne shugaban wurin kuma shi ne shugaban sharikai siyasi jama'a wannan mutum a bar shi ya kira wannan dabba in ta bi shi shi ke ta kace to muna nan sai ya buɗe baki na ce su ne su ne na tafiya shi aka ta hanyar ta bi shi duk da su kwaɗe suna su buƙatar masa na ce suka sallama miki yana tafiya tana da ya fara gudu ta gudu shi ke aka ce a bar masa to wannan ta gani mutum ne na al'ada to dabbobi lokacin da yana da hutun shi ya yi karatu dabbobin jeji suna zo suna taruwa a wurinsa turka ya zubo su kewaye shi duka wato don tsananin wuri shi wata rana maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi sai na rubutar tsakani da sai yana karatun Qur'ani sai da laqad utiya hada mizmaru min majaliri ahli al-ali dawud yace wannan mutum da wanda yana karatun Qur'ani lalle Allah ya ba shi abun rera daga cikin abubuwan da Allah ya ba shi yana dawo ma to Allah ya ba shi rabo daga cikin muryar sai na dawo alaihi salam to sai na dawo Allah ya ba shi falala da yawa to yana daga cikin abubuwan da ne za su ba cikin wani ɗaukar ayoyi na gaban mu saboda lokacin yana tare bismillah يا جبال أوردي معه والطير Allah Ubangiji ya ce masu duwatsu ku maimaita abin da Dawud yana faɗa kuma ku yi karatu tare da shi wasai sun tare kuma su lalata abin da shi Dawud alaihi salam yana rerawa cikin karatun shi na rabuwa.
وحملنا له العبيد Daga falalar da Allah ya bani shi ne wato Allah ya sauwaƙe mishi lamarin karfe. ya lallarta mishi ƙarfe mutane in suna so su yi amfani da ƙarfe su tsira su yi wani abu suna canza wuta su kafa wuta har abin nan ya narke sannan su yi amfani dawo yana kamawa ka ko ba wuta ba komai Allah mai da kamar ruwa kamar laka ya yi ya yi shi da ya dama ya tsira abin da yake so ya yi wato duk Allah ya yi wa dawo to dalilin wannan al'adar da yana dawo lokacin da yana wuce ta sai fita ya sa kayan da ba za a gane shi ba zai sa shi ke tambayi mutane yaya ainihin sarkin ku ya sarkin ku yake muku yana adalci ko yana zalunci ko yana kwantata muku ko mene ne to sai a wallahi mutum ciki ne ba abin da zai yi ita alheri ba ba mutum da zai kuka da shi Allah ya ja miki kwana Allah ya maka kaza sai ya yi nomi na sai zauna sai wata rana ya tafi ya samu wani mutum shi ma bai taba ganin irin shi ba a shi mala'ika ne Allah ya turo shi da ya zo sai ce masa daga ina ce ya sabo ne na zo daga sauye yake to wasu ka san da hudu yake a na san shi yake yake masa me ya ayi da ne yake bawa ne sami ne bawan Allah ne sami sai dai yana da abu daya da ya canza ya fi yake da me ne yake ai ba shi da sana'a Dawud yana zaune yana ci daga dukiyar da bai mali na talakawa saboda haka wato duk darajar da aka bashi ba zai wasu da sai ka daukar cikin waɗannan abubuwa yace to me kake so yi yace in sana'a ma ko da in sana'a yayi Allah zai ba ya tsayar ko in yi kasuwanci ko in abu ne in ya samu ba sai ya ce Allah ya ba shi dukkan darajojin da yake so in dai ka ga ya yi haka to ba makami da bai samu ba sai na dawo da dawo ya zauna ya gani sai Allah ubangiji ya yi shi ilhamin cewa ya amfani da wannan kira kere-kere da ake ta ake yi da ya fara yin rigunan na yaki irin rigar yaki rigar sarbe da ake fata din nan shi ne ya fara yi ya yi ya sayar in ya sayar sai ya raba shi kashi uku kashi ɗaya zai sayi abubuwan abinci na wata ko kuma na kafin ya sake yin wani ya adana mutanen gidan shi sai iyalan shi shi suna ci kashi ɗaya nan da nan yana sadaka da shi da fasirai da miskinai kashi ɗaya ma zai ajiye saboda harkokin duniya ya sadaka da shi ko wata bukata ta tashi ya yi a ciki haka ɗabi'arsa kullum kuma yana azumi yau ya bar gobe yana azumi yau ya bar gobe kuma ya raba dare kashi uku kashi ɗaya wato awa uku zai abin da zai mace awa hudu ya yi salloli awa duk mai na ƙarshe ya huta da su ya kwanta kafin ya fita wurin mutane wato na shari'a kuma na hukunci wato ɗabi'ar ka kenan wayannan abubuwa annabi ya yaba masa a kansu kuma musulmi man zai iya yi in ya yi zai samu lada a kansu.
فليعمل صابرات وقدر في الصلب Allah Ubangiji ya yi mishi wahayi in kana so ka yi sana'a to ka yi sana'a cewa a ni'mar sabiratun ka aikata wato ka yi ka kira waɗannan riguna na ƙarfe na yaƙi wa ƙarfin fiskar kuma ka kunta wato ka tsankanta ƙofofin fuji-fuji na wannan riga karkasa ƙofofi manya-manya ka sa ƙanana kuma karkata karkata wani abu wanda ya dubi wata kila ya karye kan fada ka yi shi daidai kuma ka kunta ka kunta ka ka rage hujinsa kuma girman da yi wannan riga kuma ka sayar kuma Allah ya kore masa maimakon ya zauna wata watanni kullum yana iya yin riga ana sayarwa yana samu sai sai na dawo ya samu ribar gaba wannan ya fi duk abin da yake samu sai da mali kuma ya sadaukar da duk waɗanda sun cancanci abin da na cikin al'umma sa alimar sabi na ga wajen kowa din sistar wa amalu fadiha sai muka cewa ala wa amalu fadiha muka muka ce masa
بما تعملون بصير
ubangiji ubangiji na ce sai muka ga musu ko al dawo wuce mutu ku aikata ayyuka na kwarai in yi bi mata abu da bakwai duk abin da kuke yi ni fa ina ganin ku ma wani da yana da hau ya raba aiki kan iyalansa wannan su yi raka a biyu ko uku wato ko kudu a farkon dare wannan tsakiyar sa wannan kare duk da rana na rasa ba musu ayyuka irin wannan duk lokacin da kana so ka ga wani yana ibada a cikin azawu za ka ga shi yana ibada haka ya raba abu to kun ga wannan shari'a ta ne kuma ta ne na addini shi mu kuma musulunci bai aza mana wannan ba amma gwargwaron abin da za mu iya kai mun yi shi an yi mai sabiqa ta maqaddir fi sabbi wa amalu salihah inni bima ta'maluna basir ولسليمان الريح غدوها شهر to wannan kenan kaɗan daga cikin falalan da Allah Ubangiji ya yi wa sayyidina Dawud alaihi salam kuma daga cikin falalan da Allah ya mishi ya ba shi ɗa mai sunan Sulaiman shi ne annabi Sulaiman shi ne ya zama ɗan shi Sulaiman annabcin shi a wurin tabbatacciya ce annabci ne amma ma abota littafi Yahudu da Nasara yawancin sun ɗauka Sulaiman din nan ai sarki ne shi ba annabi bane ba manzo bane amma wannan magana sun faɗa ne ba gaskiya ba ba ba dai dai dai dai ba kin da sai da Dawud tana da yawa wani Sulaiman na da yawa
وشهر ورواهما شهر Allah Ubangiji ma ya koya masa inna Sulaiman wanda shi ma ni'ima ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah ya yi ma Dawud alaihi salam Sulaiman domin an ce da hasana ce ta baban shi wato ulada ne na baban shi Sulaiman Allah ya koya mishi alli iska ya ba shi abu hawa cikin iska wuduwa shahun tafiyar ta na safe tafiyar wata guda wa rawahu shahun kuma wato tafiyar ta da yamma ma tsawon wata guda sha.
وكلابه من القطر Da yake shi da ina Suleiman alayhi salam ma yana da aikace aikace da makamai da menene da ana yin su da da da jan karfe sai Allah ya narkar mishi da wani wato ma'adini na na karfe yana cikin kamar ruwa a inda zai zama karfe din yi amfani yi amfani da shi ubangiji yana ce wa sanna lahu ayna qisam ayna qisam ayna nahas nan Allah ubangiji ya boye masa ita ta gudana ba ta ruwan da gudana amma yanzu ba zai zama jan karfe wannan Allah ya mishi
ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه da kuma an fore masa da aljannu da baki daya aljannu duka Allah fore su da sayyidina Sulaiman alaihi salam da kuma waɗanda wato wararru waɗanda suna mishi aiki a zaman sa duk abin da yake so da umarni ubangiji da ilimin ubangiji da wato da wato da iko ubangiji sa suna mishi abin da yake so ومن يظلمهم على امرنا نذقه من عذاب السعير duk wanda ya karkata ya bar abin da aka umarce shi da shi na yayi wa sai da Sulaiman biyayya ya yi shi abin da yake bukata duk wanda ya karkata da bai wannan nasin umarni to Allah ubangiji ya za mu tsantsanar mishi da azaba mai tsananin kowa shine azabu sa'i يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب كالجواب وقدور الواسيات يعملون له
يعملون له ما يشاء من محاريب suna mishi duk abin da yake so na daga cikin gidaje gidaje waɗanda ba su zama gidajen sama ba da kuma gidajen sama ɗin duk abin da yake so ko wani irin gini yake so waɗannan aljannu Allah ya kore masa su suna gina masa suna yin masa mahalin su ne gidajen da ba su zama na sama ba
وتماثيل haka Allah ubangiji ya ba shi daman su yi mishi tamasiri su yi mishi duk abin da yake so a gana masa na kowane irin abu mu wani abu mu shi an halarta masa mu ba ba ba mu wannan dama ba وبكان كالجواب wajibanin kuma da harusa wato Allah ubangiji ya ba shi daman in ya yi musu umarni su yi shi wato harusa manya manya kamar wato kowane ɗaya kamar tebukar jawabi kamar jor wato kamar kafke kamar kafuna kowane ɗaya don domin shi kan jawabi wa kudurin lafiya da kuma tukane manya manya da ana kan suna tsaye a duk inda wato suna tsaye cike da abinci da al'ummu da sauransu za su ci ko da irin al'umma na mutane na dabbobi na tsuntsaye na aljannu duk suna da irin abinci da suke ci a da tsadar shi da ina Sulaiman alaihi salam اعملوا آل داود شكرا Allah ubangiji yake musu ko alayen Dawud Dawud kai da ƴaƴanka da zuri'arka da duk mutanenka ku aiki ku yi aikin lada wato ku gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ku yi aiki saboda godiya ga Allah kan abin da ya ba ku na ni'imomi da falala وقليل من عبادي الشكور zan ba kaɗan ne cikin bayina waɗanda za ku gode mini akan alheri da na yi musu da sun samu alheri su kuma ta da ni su tsaya tare da alheri mumini wato mumini sosai wanda ya imani kuma mai yakini shi ne idan ya samu duma sai wuce ta koma ga ya wuce ta zuwa Allah ya gode shi da kan cewa ya dace wannan to wannan halin ɗan adam kenan ɗan adam wani lokaci in ka yi mishi alheri sai ka ga kullum ba zai manta da kai ba duk alheri alheri ba yana fata Allah ya tsara maka abin da ka ba shi da irin shi Allah ya tsara maka da irin shi irin shi da sauran haka zai maka wani kuma sai ya yi kokari ma abin da kai kana da shi Allah ya Allah ya gudanar da gargare ka da ba shi to wato mutunci kenan da shi halitta to haka Allah yana lamarin da bayansa wani ya ba shi ni'ima ya wuce ni'imar ya hanji ubangiji ya gode mishi to a shi ya ba shi wani ko yake kokarin shi kokarin shi ta bashi kamar faru duk waɗannan Allah ya kawo mana misalan su a cikin Al-Qur'ani faru da yake ai wannan abin da na samu kokari na ne da ilimi na ne ta bani na samu ba wani ka wanda ya bani to amma me ne ne can gaba ne da wasu sun faɗa ƙarshe Allah ya yi da ƙasa da shi ya nufe shi da duk abin da ya mallaka kuma duniya ba abin da ya gaza masa اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباده الشكور ما شاء الله وألا يجيبك إلا ألا يجيب أذن منه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحانك وبحمدك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
نبي الله يركز أمري أما كان من يدري له في تودري بديه ولا يتحاد لم نكر هذا والناس والمقتال لم يستهدوا ولم نبع أكل به أو دلولا والعشر المعدود في الخبر أولا يدك والذر للهد والإيمان لنا وكانت كرافا وتهداما حتى بتوحيد الإله لدينه ولما أتاه ربه بأمينه فيما به واو تبارك باسمه وترك ثمن مولى له خير كفنه ورد إليها يلزم ترهيبه وسائله والعلاج لبيب وتنامه حفظ العلاج وزهده ومن به تركاسه الله كونه وسل لأمر لم يؤلم والأمم مضى ومن انقضى من ذلك الأمر ما قضى وما أبناه وجبى نزلاه وما أناب الله في حسناه وكر ما جدر منه أبر ممجد وقدر إلا دون قدر محمد وفى كل ضائع بمائل مدير ومنزله لا تكأربه منزلي هو خير الدار ما كره اللاجئ هو البقر من وجعله بوكل لاجئ فضرب من كان الرسول إمامه فضرب من كان الرسول إمامه وكل من ذاق عليه أنامه
Thank you. جعل في حكمنا بالعباد آتيناه من لدن الله فأنت سبيلا مرادنا كل جماد وجعل في أعدائه لوجه ماجد ولما أراك أثرا ورباط هماد ألا أنهن أملاك من كل أمة ولو كلما تقبل المتولاة لأكمته بابا له على كل جماد ومن يمد الآن له سلم ماجد ولما أراك أثرا ورباط هماد ألا له الأملاك من كل أمة ولو كلما تقبل المتولاة فأن بدينا كنت هل هذا مذهبا فجعل به كل من يشاوى ولما أنا في الأرض غدرا ومنصبا فجعله الأملاك شيئا وغيبا وتقبل من استقبل المتولات هنالك رأبي شرك أربع وإنجيل فأنزله في النار أرض المعاد ولله ما أخلا مدالة منجلين وزينت الدنيا بنور محمد وزينت الدنيا بنور محمد وزينت الدنيا بنور محمد وعلى فيه محمد وتعالى تبارك ربك أنت بالفضل أوداه وعلى للدنيا سبيل فرجاه والنور خيره خيما من الله ويؤمن الأبدان فالعلم ويرد عليه الشمس بين الأجناد أجعل إلهاب المناكر غرفاه وأمرنا بأمرك الله كفاه ولا به بالحسر يقدم رضاه فله إماما والتبعون قلبه وأجرد العالم وعلى الله ودرجة الآباء إلى نجبه نبال إلى الدنيا بإذنه وإدرج منها كوابان وبرده فلا تتولى بشرات الروض وإني لقد وقفت بالحر وقلات وكونها لهم دهين تجيبوها ولا تلق الآلات حتى تجيبوها وكلالا وقام كريبها تناول فيها أمداه وأنت تجيبها ولقد على تمتلئ المزاد وعلى ذكر النبي وأرسالي وأرجو للإنسان كلمة موليد عني والمهادي بالله هتادي فليس إلى مدد النبي محمد إلى لسان ذكر محمد ينبوذ حيث لا إنسي يسر بذاته فوجد في عقلاته وكباته أخرج من أبداله وصلاته صلاة عليه لأهل بمنزلاته وبارك عنها ما تبارك وبارك ولم وزن أباه بالحفظ رباه ولم تدع إله ولا تدع قلبه ما بيعلو حيث لنك بقهموه صلاة بعيد الرجال أما يليكم نذر السياق والقضاء الحديث ذكرك تولاه السيادة في الأزل لعمل والإنسان بالقول والعمل لله ما أصدى ولله ما باذل لما اليتامى والمساكين لم يزل له يده سجن عليكم وكيد أنا هوات رياه أبناء الواجب فهل نسجن مولاه أصحاب الواجب ولما تجلى للورى رقدوات سوار الرجل الواحد الذي يرغب لقال لكن متدين تهجاز به فاقترفها والنبي المطهر تمنى للجميع لما هو أخبار وأسفل يبني الحق والكل مدبير فريد منال القلب وجوابه كريم منال القلب وجوابه توجه للأخرى بأكرم وجهات وقد بدأت الدنيا بأكثر الجهاد بوجهه للعين أبتع الزهاد لو وزنه لم يزال لزواج وقلب بأسرار وجسد رويد أمام صدر أسم الصلاة والماها وأما فرها بالجهاد غزاها وآل أهل الفهم في كل من ساها فواكب آيات فما متاعها فلا تبذل في عيش تترياض هو الأمل أكثر والرسول والأبونا له شرف الأمراء أشرف الجنان عينه إن هل أورك أوزانا بمال لمن يهوي لها تزوجنا فلا نزل يدنا ولا يدريس نبي الكريم أعزم الله خلقاه لنا نبيك الذي أمن ولاه على وجهه كالبر نور أفكاه لا نبيك الذي من هو فوقه وتحت نسيما ما يهوس وينفوس ودونك مقتله هوى ومحبة وبركة المعافي ذلك الجبات وحسبك أن تسعى لمكة كربات سبيل الرجل عن مال تربة وعجله آثار ذلك مرات
قد عظمات للأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفاز يعنيها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها لينتج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها لينتج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت للأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفاز يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها